الحمد لله الكريم الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أصعد عباده المؤمنين بالحياة الطيبة الكريمة فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بين طريق السعداء والأشقياء فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بين لأتباعه حقيقة السعادة فقال ليس الغنى عن كسرة العرب ولكن الغنى غنى النفس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل لقد أخذ كثير من الناس يبحثون عن السعادة والحياة الطيبة ولكن اختلف الناس في تحقيقها فبعض الناس يظن أن السعادة في تكديس المال وجمع الثروات وبناء العقارات والقصور ولو كان من المال الحرام لذلك تجد بعض الناس يخون الله ورسوله والمؤمنين ولا يدري الجهول بأن السعادة ليست بذاك فقد يكون المال سبب السعادة في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للعبد الصالح وقد يكون المال وقد يكون المال سبب الشقاء في الدنيا والآخرة ليس كل صاحب مال سعيد اي والله ليس كل صاحب مال سعيد فقد قال الله عز وجل عن قوم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كثير من الناس يتوهم أن فلانا سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك ولأنه يملك كذا وكذا وينسى أن الله تعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فالمال وحده لا يكفي لجلب السعاده بل لا بد من مقارنته بالتقوى ورحم الله الشاعر إذ يقول ولست أرى السعادة جمع مال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد عباد الله لو تأملنا كثيرا من أرباب الأموال وأصحاب الثروات لرأينا أنهم يعيشون في شقاء وتآسة دائمة فهم يتعبون أنفسهم في جمع المال وبعد ذلك يفكرون كيف يحفظونه ويستثمرونه كم من إنسان يملك المليارات ولكن خوفه من الفقر أشد من خوف الفقر أشد من خوف الفقراء من الفقر فتجده يعيش في شقاء وخوف وقلق وهم وغم بل ربما تجده لا ينام الليل فتأملوا قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه حيث يقول عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتهه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون هكذا قص الله سبحانه وتعالى قصة هذا هذا الكافر إخوة الإيمان هناك نقطة مهمة جدا وهي أنك مهما ملكت من الأموال ومهما ملكت من الدنيا إن لم تكن قنوعا فأنت من أفقر الناس وأشقاهم فالسعادة هي القناعة والرضا بما قسم الله لك وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فالقناعة كنز لا يفنى فراحة البال ورغد العيش وطيب النفس من النعم التي يمن الله بها من يشاء من عباده الصالحين قال صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم رواه البخاري في الأدب المفرد أسأل المولى عز وجل أن يهدينا سبل السعادة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم اقض حوائجنا وهوائج آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا ومن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى اله وصحبه ومن اكتفى bayan haka ƴan uwa musulmi Uh, wato da yawa daga cikin mutane muna nan kullum fafutukanmu shine yaya za a yi mu samu jin daɗin rayuwa yaya za a yi mu samu rayuwa wadda take mai daɗi kowa fafutukar shi kenan nan kowa gurin mu kenan da ma mu da kenan zaune da ma waɗanda ba su nan zaune kowa idan aka tashi da safe kaga wani yana yin gabas wani yana yin yamma wani yana yin kudu wani yana yin arewa kowa rayuwar shi ce yake kokarin ya inganta ya samu jin daɗin rayuwa a cikin ta kuma idan ya dawo gida ma kullun tunanin shi kenan wata dabara za yi wani azanci za yi wata hikima wata hikima za yi dan rayuwar shi ta inganta ya ji daɗin rayuwa ya more ya fanta ma ya ji daɗi yanda yake so to sai da ya ku yan uwa wajen mu tabbatar da wannan manuwar mu ta kowa ya samu wato wannan abin na jin daɗin rayuwa da kowa ke nema kowa na neman shi ba wanda za ka samu cikin mutane shi so yake shi ya rayu cikin wato rayuwa ta kunci ta wahala ta bala'i ba mai fatan hakan kowa so yake ya samu jin daɗin rayuwa to amma wajen neman hanyar da za a bi a samu jin daɗin rayuwa nan ne wato kuma ra'ayoyin mutane ya bambanta wani yana tunanin cewa ai jin daɗin rayuwa shine a yi ƙoƙari a samu kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi in dai dukiya ta samu shikenan kawai wato za a samu jin daɗin rayuwa idan ya zamanto wato ya tara dukiyoyi kala daban-daban an samu gidaje iri daban-daban an gina ga filaye iri daban-daban duka an gina koda daga kuɗin haram ne to yana ganin cewa a lokacin nan ne wato za a samu jin daɗin rayuwa to wannan wato ya jahilci yadda jin daɗin rayuwa yake duk wanda ke da irin wannan tunanin to ya yi kuskure lamarin ba haka yake ba ba haka ubangiji subhanahu wata'ala wato ya tsara ba wani ya yi tunanin cewa wato kawai shi dai ya samu dukiyoyi ko da ba nashi bane ko da na jama'a ne ya yi babakere ya danne su ya yi zalunci ya kwashe kudin jama'a ko dai don saboda an wakilta shi an sanya shi shine shugaba na wani ma'aikata ko kuma wani jagora ne shi wato na jama'a don haka ya tara dukiyoyin wannan mutanen wato ya tare su ya handame su to a lokacin nan ne yake ganin zai samu jin daɗin rayuwa amma ai an gwada an gani wanda duk ya haka nan ɗin ya gwada ya gani kuma ya gami aka samu a ciki wallahi ubangiji subhanahu wataala bai sanya jin daɗin rayuwa cikin irin wannan ba hasali ma jin daɗin rayuwa ni'ima ce ita ta daban Allah ke bada ta kuma kaga ba ba bada ta sai ga wanda yake so dukiya Allah yana bada ta ga wanda yake so da wanda baya so irin yadda ka ga yanzu idan aka zo lissafi shin da kasashen musulmai da kuma kasashen kafirai ina ne inda aka fi samun wato dukiya mai yawa sannan kuma wanda ya fi kowa kuɗi duk duniya a kasashen musulmi yake ko kuma a kasashen kafirai shin kudaden wato da ke akwai a kasashen musulmi su suka fi yawa ko kuma kudaden da ke akwai a kasashen kafirai za a ga cewa wato in aka tado wannan lissafin za ka ga cewa akwai wato rawa gagarima da kasashen kafirai za su takawa a wannan fannin na cewa kenan su dai za su fi kuɗi in ma ba su suka fi kuɗi ba to ɗaiɗaiku in aka zo lissafi wa ya fi kuɗi duk duniya watakila za a ga cewa wato cikinsu ne ba cikinmu ba to wannan yana nuna dan Allah baya san mu kenan ba haka bane ita shi lamari wato na dukiya lamari na duniya Allah subhanahu wata'ala yana badawa ga wanda yake so da wanda baya so amma nutsuwar zuci da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa da walwala da annashuwa cikin rai wannan ni'ima ce wadda Allah subhanahu wata'ala kuma yake badawa ga wanda yake so dan haka ya kuwan uwa musulmi zamu ga cewa yanzu ka dauka cikin kowace ma'aikata sawa'un asibiti ne ko ma ina ne ko ma ina ne duk ma'aikatan da ke akwai cikin garin ga da cikin ƙasar ga da cikin duniya duka baki ɗaya su masu aiki cikin ma'aikata su zo su zauna su yi lissafi da mutunan da ba ruwan shi a cikin ma'aikatan yake yake haram yake halak an san shi shi cikin ma'aikata an san yana daga cikin wa'anda suke rubda ciki shi wato cikin shi komi tarawa yake yana kwashewa azzalimi ne bakin mugu ne komi kwashewa yake yi na dukiyoyi da aka kawo ko a raba ko a taimaka ma mutane ko a kaza canya wannan abin yake yi dan Allah da shi da wanda ba sai wannan abin suwa suka fi jin daɗin rayuwa kuma suwa suka fi rayuwa cikin wadata suwa suka fi rayuwa wato cikin ni'ima jama'a ka'ida ce ta ubangiji subhanahu wataala Allah ya riga ya haddade mu kowa arzikin shi kana nufin kenan yanzu da Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa wato a rayuwarka ta duniya haka koma miliyan goma ce za ta shigowa ga hannunka ta shigo ta fita shine dai arzikin da Allah ya kaddara ma kai kuma sai ka zo ka ce kai yayi kaɗan ni gaskiya sai na samar da miliyan 15 kuma Allah sai ya zira ma ido wato saboda kai wannan arzikin da aka riga aka yanka maka kai kana ganin bai ishe ka ba don haka dole kai sai kayo ƙari ƙarfi da yaji Allah yana kallon ka yana ji yana gani amma baka yarda da abin da ya baka ba kai sai ka ƙaro kuma ya kyale ka kuma abin ya zama haka nan kuma shikenan kuma abin ya yiwu haka nan kuma shikenan wallahi shi yasa idan yau ka je kayo cuta kayo zalunci na jika ɗaya to ubangiji subhanahu wataala cikin lalurorinka yau Allah sai ya bude ma kowar da jikan nan za ta zuwa ta shige kai dai ba za ka ci unhwaninta ba kai dai ba za ta zaman toma murna ba kai dai ba za ta zaman toma wato abin jin daɗi a rayuwa ba sai dai ta zaman toma bakin ciki sai Allah ya wanzar maka da wani bala'i sai an Allah ya wanzar ma mutum wato da wata kowa wadda nan jikar za ta zawa ta shige wasu malamai suna cewa kai daidai da jika guda idan ka yi zalunci daga ma'aikatarka ko ka zalunci wasu mutane da aka baka jagorancinsu ko kai wani abu wato makamancin haka wanda yake dai na zalunci to ko daidai da jika guda ne kai kau sai ka zo gidanka sai ka tarra akwai bukatar wannan jika guda kuma yau ta faru ita ma dan Allah subhanahu wataala ya gwada maka wallahi baka isa ba ka zo ka wuce inda Allah ya riga ya iyakance maka in kayo cuta ta jika hamsin a yau dinnan Allah subhanahu wataala sai ya bude maka hanyar da jikka hamsin za ta zauwa ta shige ta wuce kuma banda bakin ciki da ka gamu da shi in ma dai ta hanyar rashin lafiya in ma ta hanyar wani abin hawan kai lalace in ma ta hanyar wato wani abin kai lalace cikin gida ko wani abu in kayo zalunci na miliyan goma ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ya san inda za ya bude maka wata kowa miliyan goma nan ta zo ta wuce kai sai ma an nemo la'ada an kara sai ka kara nemo wata miliyan biyu ma wata kara batukila ka karo sannan ka riya wagga matsalai saboda baka isa ka wuce inda Allah ya iyakance maka ba in ka bude in ka ce zaka ebo kaza shi kuma Allah subhanahu wataala sai bude maka wata kowa ta kaza wannan shi yasa magabata suke cewa da sun tarar da wani abu wato kamar gashi ba ya da albarka tattare da su yana yawan wato wahalar da su yana ci musu kuɗi sai su fara tunani anya ka hanyar hanyar nema ta anya hanyar da nake nemo abin nan ka hanya ce da take mai albarka malam suka ce ko da ƙwayayen gidanka kaga suna yawan mutuwa yau in ka yau zalunci to yau ko ƙwan ƙwayayen gidanka ne yau sai sun mutu sai ka zo wannan kuɗin da ka yau zalunci sai sun shige nan ciki in kuɗin miliyoyi ne kuma an san yadda za a buɗe maka hanya ya ta yadda ko dai wata gobara ko kuma wata rashin laya wadda sai an ta yi ƙasashen waje ko kuma dai wata masiba ire-iren wayannan wanda wannan abin da ka yau zalunci dole sai ya zo ya wuce saboda baka isa baka zo ka wuce wato hikimar Allah ka wuce kuma ilimin Allah ka zo ka wuce wato inda Allah subhanahu wataala wato iyaka Allah inda Allah ya riga iyakance maka baka sai ka zo ka wuce wannan ba dan haka ya ku ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu tsaya ga abin da Allah subhanahu wataala ya yanka mana na arziki da ka ga rayuwarka kamar ba ta da albarka kai da ka samu kuɗi kawai sai su zo su wuce da ka samu sai zo su wuce da ka samu da kana zuwa gida sai ka tare da matsaloli ga kaza ga kaza matar ka tawar zana ma ranka ya taɓa ci wallahi bincike hanyar neman ka ka bincike hanyar neman ka don haka ya ku yanwa musulmi shi ka wanda Allah ya sanya mu albarka a cikin rayuwa kuma ya tsaya ya tsare haladdin shi shi kenan sai Allah ya hana abin hawan baya lalacewa albashin ka nawa ne kake samu yace jikka ɗari to jikka ɗarin nan da ya samo shi kenan sai Allah ya toshe kohohin bukatun duk Allah sai ya rurrihe su abin hawan baya lalacewa kwayayen gidanka wajen wata wajen shekara uku duka suna nan ba mai rishin lahiya ba mai masassara ba wanda za a kaiwa likita kai ma lahiya kalau kai babu dai hanyar da za a sanya kuɗi sai mi ya ku yan jama'a kaga wannan kuɗin naka sai ka kai ka aji shikenan sai har wata yana kokarin ya zo karshe kuɗin ka suna nan amma shi wancan yana ta ebowa yana ta ebowa jama'a nawa ne ake samu cikin ma'aikata su ne azzalimai masu cuta amma kuma kullum shi ke roƙo wajen waɗanda ke cin halakka kullum shi ke neman bashi da Allah wani ba na jikka biyar nan wani da Allah wani ramta mana jikka goma Allah ya talautar da shi Allah ya tsayatar da shi Allah bai sa mai albarka ba ba ya da albarka kuma ba za yin albarka ba matuƙar dai ya tafi akan wannan hanyar saboda bi saboda Allah subhanahu wataala yana sanya wato albarka ne da kwanciya hankali ga mutanen kwarai shi kuma tun da yace za yin zalunci Allah subhanahu wataala ya riga ya kwashe wannan nawa ne muke gani sai kaga mutum wato da abin hawan shi yana ta hayaki yana ta yana neman ramce wajen yan uwan shi ma'aikata da Allah ku bani ramcen jikka goma da Allah ku bani ramcen jikka biyar wallahi faci ma nayi wallahi abin hawan ma yana can ya tsaya wallahi kaza kaza kaza baka da albarka kuma hanyoyin neman ka ne suke da matsala wallahi sai mun koma ga Allah subhanahu wataala mun tsaya ga halaɗin mu to sai Allah ya sanya mu albarka a cikin rayuwar mu abinda kake samu dan kaɗan sai Allah ya toshe koyoyin bukatun ayin Allah ya ga dama bukatun ba su karewa kuma sai ta buɗa maka su ya ta buɗawa ya ta buɗawa ya ta buɗawa baka saka rere su ba amma shine ke kawo ma dan adam sauki Allah sai kama bawa sauki sai Allah ya tattoshe maka bukatun sai bukatun wato su yi karamci komi sai Allah ya tsare maka shi baya lalacewa dan haka kenan sai ka zauna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa abinda kake samu sai ya dade shi ne albarka ai ya koyan wa musulmi kenan dole ne mu kula da wannan dan haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wato amru amru yana gida amru dan asu kenan sai manzon Allah ya tura ya ce a kirawo shi da aka kirawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da amur dan asa ya zo manzo Allah ma yana cikin alwala sai ya jira manzo Allah ya gama alwala sai manzo Allah ya ce abin da yasa na kirawo ka so nike wato in tura ka ka tayi wato tare da wata runduna zuwa wajen garuruwa irin kaza da kaza da kaza da kaza kuma Allah subhanahu wataala zai sanya wa wato ka samu arziki wanda yake mai yawa mai albarka kun gane manzo Allah sai ya kwadaita da shi da cewa zaka samu ganima wadda take mai albarka insha Allah sai amur dan asa ya ce ya rasulallahi wallahi ni ban musulunta ba dan abin duniya ku ji ba ya ce ya rasulallahi ni ban musulunta ba dan abin duniya wallahi ni abin duniya bai dame ni ba ni na musulunta ne dan Allah kuma so nake in zamana tare da kai ni ba na san ka aika ni in barka ni na yi zan ko lokaci ina nan muna nan zamana tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya amr ni'mal mal salih lil abd salih amr ai babu babu laihi a ce bawa na kwarai kuma gashi kuma yana da dukiya ta kwarai a ce mutumin da ke jin tsoron Allah kuma gashi Allah ya bashi kuɗi mutumin da ke da imani a ce gashi Allah ya bashi kuɗi mutumin da ya damu da addini kuma kaga gashi Allah ya bashi arziki Allah ya bashi abin duniya ai wannan abin ai yana da kyau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ga kuma ai haka ne kaga mutum wanda ya damu da addini wanda yake mai addini ne shi wato ya san dukiya dama ga abin da yasa Allah subhanahu wataala yake ba da ita dan a zanki taimakon bayan Allah dan a zanki taimakon addinin Allah dan a zanki taimaka ma da wanda ya kamata a taimaka ma ya kasance kuma yana tashi da wannan haƙƙin kuma kaga cewa salloli ba su wuce shi komi mutum ne dai wanda yake wato mai addini kuma ga abin duniya ai ba abin da ya faka dace annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka kai ya kai amru babu matsala duk da haka koda baka musulunta ba wai dan abin duniya ka zo ka tahi ai ka samu dukiya ya kasance kana da wani abu kuma ga dukiya wadda take ta halak kuma ga imanin kai abu ne wanda yake mai kyau dan haka ya ku jama'a mu kokari wato wajen kiyaye dukiya ka samu dukiya wadda take mai kyau irin wadda manzon Allah yake magana ana dukiya mai kyau kuma ga mutum mai imani amma dukiya ga mutumin da baya da imani wallahi banda bakin ciki da tashin hankali ba abinda take gadar mashi shi bai san ma meye dukiya ba ku kuke kallon shi kuna ganin kamar yana jin dadi amma wallahi baya jin dadi amma wallahi cikin bala'i yake cikin masifa yake saboda bai da alaka da wanda za ya kwarance za ya kwaranye mai wato bakin ciki a cikin zuciya ya sanya mai annashuwa da jin dadi a cikin baya da alaka da shi dan haka duk abin da za ya yi ubangiji subhanahu wataala wato ba zai bashi wannan ba don haka ya ku bayan Allah wasu daga cikinmu kenan a tunaninsu wato shine kawai inda akwai dukiya kenan kawai akwai jin daɗi wallahi kalla wa alfi kalla ba haka bane lamarin ba haka yake nawa ne wanda kai kai yake baka sha'awa amma wallahi a hakikanin gaskiya kai ne ya kamata wato ka zanki bashi sha'awa dan kai ka bi shi jin daɗi dan haka ya ku yan uwa musulmi wato ba kowace dukiya bace ba wato take zamantawa jin daɗi ga mai ita wata dukiya tashin hankali ce a duniya da lahira game ita ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat wai ku kuna tsammanin abinda kuka ga muna ta basu wa'annan mutanen muna ta tunkuda musu dukiya suna ta samun arziki kuna tunanin wai so ne muke wato alheri ne muke so gare su kuma muna son mu karar da su ne muna son ci gaban su ne ubangiji subhanahu wata'ala yace balla yash'urun ku ba ku sani bane ba ba haka muke nihi ba mu akwai abin da muke nufi bala'i ne kawai muke ta tara musu masiba ce kawai da mugun abu kawai muke ta tara musu ubangiji kenan subhanahu wata'ala yake gayin hakan dan haka da yawa daga cikin mutane suna tunanin kawai in dai an ce ai alajuwa ne saboda shi ke da wurare iri kaza shi ke da kamfuna iri kaza shi ke da irin wato dukiyoyi cikin bankuna iri kaza da kaza da kaza da kaza ya tara dukiyoyi wanda suke wato masu ɗumbin yawa don haka kenan kawai dole ne ma ya ji daɗi ƙarya ne ba dole ba ne ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana cewa ga wasu mutane fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum Allah ya ce kada dukiyoyinsu da ɗiyansu da suka tara masu yawa su zanki birge ka kama bar sha'awar su kawai bar ma sha'awar su kai kana ma sha'awar la haula wala quwwata illa billah kana sha'awar mugun abu ne ai kai baka sani ba Allah ya ce bar ma sha'awar abin da ke wajen su Allah ya ce innama yuridullahu li yu'adhibahum innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya kaji wa ba wai ana son a musu azaba bane lahira Allah ce waye muna son mu musu azaba ne tun daga nan duniya nan duniya muke so mu gana musu baka azaba tun daga nan duniya shi yasa ma muka ba zakuri dan kai baka san halin da yake ciki baka san halin da yake ciki ba Allah ce innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya tun daga nan duniya da kaga mun ba su so ne muke mu azabtar da su mu wahalar da su mu sanya su cikin mugun abu da bala'i shi za ga mun ba su wannan kuɗi yau wasu da suka zo suna ta sha'awa abin da ke karuna ba daga baya ba da suka ga yadda ta kasance ma karuna sai suka ce kai ashe Allah ya rawa mu asiri haka ne ne wasu mutanen kana ganin su da dukiyoyi kai ka san ma asalin dukiyoyin ka san daga inda wato dukiyoyin suka samu asali don haka ubangiji subhanahu wataala ya bar makan shi sani kuma ubangiji subhanahu wataala yake yin hukunci ga wasu mutane akan daidai da abin da ya dace da su don haka dai kenan dukiya ita kadai ba ta isarwa akan ta sa ka samu jin daɗin rayuwa ba ta isa shi yasa wato wani daga cikin wato sha'irai na larabawa yake cewa walastu ara sa'adata jam'i malin yace ni ba ni ganin cewa wai jin daɗin rayuwa shine a tara kudi yace walakin na taqiyya huwa sa'idu wanda ke jin daɗin rayuwa wato shine wanda ke da takawa yake da jin tsoron Allah idan Allah subhanahu wataala ya bashi wani abin duniya sai ya zanki jin daɗi ko ma Allah subhanahu wataala iyaka dai rufin asiri Allah ya bashi to ke da jin daɗi amma ba wai don wanda yake wanda ya tara kudade wanda suke masu yawa dan haka ya ku bayan Allah mu lura da yawa daga cikin waɗanda suke da dukiyoyi suke da kudade wanda suke wato masu dimbin yawa irin yanda Allah subhanahu wataala yake sanya damuwa da tashin hankali a cikin rayuwarsu wadda take kuma ta dawwamammiya yanda Allah subhanahu wataala yake sanya yake sanya musu wahala a cikin rayuwa a wahalce suke ba su da hutu ko kada ba cikin dare ba ba da rana ba yanda wato kullun tunaninsu shine yaya za a yi su kiyaye wannan dukiyai yaya za a yi su ciyar da ita gaba yau kaɗan daga cikin jarabawar da Allah subhanahu wataala yake sanya min masu irin dukiyoyin da babu tsoron Allah cikin dukiyarsu shine sai a sanya mushi bakar gasa a cikin zuciya ga alajuwa ne karkashi daga bayana ma ya taso amma ga abubuwan shi nan wurin suna ta haɓaka yana kusa ma ya tardo ni don haka yaya aka yi don mi sai ya shiga cikin tashin hankali ya koma ma mushirki ya koma shirka ya yi nan bagam bagam ya yi nan bagam bagam yana ganin gashi nan kamar ma wato talauci za ya tarra shi yana ganin gashi nan ma kamar dukiyar ma baya take ci alhalin kuma wato Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ba shi duke ne dama don ya wahalar da shi kawai ɗan wahala ne shi akan duke kai dukiyoyi irin wahala da muke yi don mu tara dukiyoyi jama'a ko da a ce ma da su za ka tahiya lahira ai wata wahala da kake bakan ka tahiya a kaddara ma da su za ka tahiya lahira kabarinka da an buɗa dama miliyoyinka gaba ɗaya sai an jira maka yanka kana kwance kenan kana marmala kana shahawa kana ji hankalin kai kwanta ku to wallahi ko ma haka nan ne wani mutumin yana ba kan shi wahala wahala ta yi wahala ta isa don haka dai ya ku yan uwa musulmi wato da yawa daga cikin mutane nawa ne mutanen da suke mallakan miliyarori amma tsoron da aka sanya mai na talauci cikin zuciyar shi kai da ke talaka wallahi ba a sama ba kai hankalin ka kwanci kai ba ma kajin tsoron talauci amma tsoron da shi ke akwai cikin zuciyar shi na talauci ya hinaka ka kai ba ma jin tsoron talauci irin ya shi yadda yake jin tsoron talauci nawa ne daga cikin mutane wanda suke haka don haka ba ya badawa ba ya ci wani ɗiyan ma ba su ci matan ma ba su ci nama ma ba a ci gidan shi ma ba a ci shi ma bai ji daɗin ba kowa ma bai ji daɗin dukiyar tashi ba ba a taimaka ma Allah ba ba a taimaka ma kowa ba da dukiyar tana nan shi ma kaɗai wato karan kan shi wato gadin dukiyar kaɗai yake yi saboda mi jin tsoron talauci yake shi wa kullum abin da yake gudu shi ne kai tsaya ce kuma yana nan yana haka nan nan kuma sai ya ga Allah yana yanda ya ga dama Allah yana tsayatar da shi din kuma babu yanda iya ya ya yana gani abin baya yake yi to amma wani mataki za a dauka babu kawai lamarin Allah ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas Allah subhanahu wataala dama idan ya baka dama baka yi umarni da ita ba yau a bawa annan ne gobe a ciki a bawa anta wa'anda suke da arziki nan da shekara 20 30 a garin nan yanzu watakila ba ma su bane ba tukuna kuma an fara zaben wasu kuma ana ba su kuma su ma in ba su yi unwani da damar su ba suka taimaka ma yan uwansu suka taimaka ma wato dangin su suka taimaka ma wato miskinai suka taimaka ma talakawa suka taimaki addinin Allah suna nan suna ta wannan makon kuma nan da shekaru 15 20 kuma wasu za a zaba kuma Allah ya ƙara wakilta wasu haka ubangiji subhanahu wataala yake kayan shi to gare ku kadai za a tsayawa dan ku Allah ya duniya kare ku kare lamarin Allah subhanahu wataala ba haka yake ba a ba wa'annan su dana a ba wa'annan su ma su dana dan haka idan dama ta shigo hannunka ba kai unwani da ita ba ubangiji subhanahu wataala lokaci zai Allah subhanahu wataala zai karbe ta kuma ya ba wani shikenan ba kai unwani da ita ba shikenan kuma ka tabe talaucin da kake jin tsoro kuma sai ya zo talaucin da kake tsoro kuma sai ita dukiya dama ko dai ta bar mai ita ko kuma mai ita ya barta dan haka ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sanya a hannayenmu a gurguje wato mu kalli kissa qaruna qaruna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bashi dukiya mai yawa Allah yake ga mana cewa Allah ya bashi dukiya da take mai dimbin yawa makullan da yake da su na suto na suto suto da gidaje sai an samu kato hiye da goma katta ma irin na wancan lokacin ha masu ƙarhi irin wancan sai an samu ƙattaye da goma sannan suke iya cicciɓa wa'annan kiruruwan da ƙarhi da kyal su ma suke iya daga su suto-suto ne da gidaje kyau aka ce mushi kai ƙaruna wato kakkazan kima Allah subhanahu wa ta'ala wato alfahari da kuma wato girman kai ka zo ka ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zanki cewa shi wannan wa gaskiya dukiyar ma shi saboda ya iya gudanarwa ne saboda shi ya iya tahiyar da dukiya ma shi yasa ne ya same ta kawai ba magana Allah ba ce ba Allah subhanahu wataala wato ya bashi ya fito yana takama cikin mutanen shi lokacin da ya to yana takama cikin mutanen shi hatta wa'anda suke gari suna kallon yanda karuna ke tahiya ga ado iri daban-daban ga abin hawa mai kyau ga kaya iri daban-daban ga zinare sai suke cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun kai ina ma mu ma ba a ba mu irin abin da aka ba karuna Allah ya ce dama masu son duniya su ne suka ga haka nan banda malamai waɗanda suka san abin da suke yi su malamai da masu tsoron Allah su sun san dama ba alheri bane ba dukiyar karuna amma mu masu son duniya su suka zanki cewa kai ina ma mu ma mu samu irin wagga dukiya ta karuna inda hula zu hazina kai wannan mutum wannan mutum akwai rabo gare shi wannan mutum ya samu duniya irin yanda kake ganin yanzu mu muna yi wani alajewa ne ya taho da mota wani alajewa ne ya taho da riga wani alajewa ne ya taho da kudi wani alajewa ne watakila makoli ki aga yanayi ce kai ga su can su ne su wani kenan sai ka ji wawaye suna ta kabba suna ta hiddo baki suna ta maganganu wawaye daga cikinmu shi kenan ana nan ana nan sai masu ilimi suka ce musu kun gani kun gani wallahi ku bar fatan abin da ke gojen karuna ana nan ana nan ubangiji subhanahu wataala sai ya azabtar da karuna Allah ya bude kasa Allah ya sanya shi suke Allah ya dirme da shi Allah ya halaka shi ya wulakanta shi gaban mutane shikenan sai suka dawo suna cewa kai ai wallahi min yi sa'a da Allah subhanahu wataala ma bai ba mu irin duke karuna ba to wata dukiya yanka ganta ka kyale ta baka san asalinta ba kuma baka san me Allah yake nihi da ya bada ta ba kai ka roki Allah subhanahu wataala kawai ya baka abin da zaka biyan bukatunka kawai Allah ya ruwa maka asiri bakin ta kenan kawai dan haka ya ku yan uwa musulmi a gurguje wato ga akwai wasu wato nukutoci wanda suke masu muhimmanci nukuta ta farko ita ce duk yanda Allah subhanahu wataala ya baka duniya in dai Allah bai azurta ka da wadata zuci ba to kai ka fi kowa talauci da duniyarka saboda ita duniya ba karewa ba zata shi abin duniya kuma yawa gare shi ya kake ganin mutanen da Allah ya ba su miliyarori amma kuma suna nan suna ta hasada suna bakin cikin mutunan da kokarin mai samu jika ɗari ne kawai ke cikin wata haraka sai su zo su bata ta su za su samu wannan jika ɗari saboda talauci da Allah ya riga ya sanya cikin zukatan shi wallahi mai kuɗi ne shi amma maciyaci ne duk duniya ya kowa talauci saboda kuɗin shi ba su mai unhwani ba har yanzu ba yajin ya samu har yanzu shi yake shine maciyacin duniya to kuma da yawa zamu ga akwai irin wannan akwai irin wannan idan Allah subhanahu wataala ya baka ranar to Allah ya wahala Allah ya so ya wahalar da kai duniya wahala ka bata da ƙarshe dan haka kullum mu roki Allah subhanahu wataala mi wato ya bamu kana'a shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku arziki bane wai yawan dukiyoyi ga kaddarori ga kaza ga kaza ba shine arziki ba inji annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce arziki shine a baka wadatar zuci ka zan kijin cewa duk abin da ka samu ya wadatar da kai ya ishe ka ba dai yarwa ma asiri ba baka tai gidan wani ba baka tai roko ba baka tai bara ba alhamdulillah hankalinka sai kwanta mu yi kokari wato mu tarbiyyanci zukatanmu akan wannan idan ba haka ba to wahalar mu ba ta da karshe wahalar mu ba ta da karshe kullum a wahalce muke duk abin da ka samu kana nan kana kallon nawa ne alhalin wannan nan baka san yanda rayuwar shi take ba yanzu haka kai yake sha'awa kai din rigar ka guda kullum da kyar kake samun dan oman da zaka wanke ta ka tai masallaci ka rata ya kaje ai sallah da kai amma wallahi wasu kai suke kai kake ba su sha'awa dan sun san kai zaune kake lahiya ba abin da ya dame ka nukuta ta biya ku yan wa musulmi wato ita ce cewa shi jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali ni'ima ce Allah ne yake bada ta ba wai dan adam bane yake kokarin ya same ta kuma ba dukiya yake bada ta ko ba mulki ba yanzu ga karuna bai same bai samu kwanciyar hankali ba kuma bai gama lahiya ba haka nan kuma fir'auna da ya samu mulki da hamana sun samu mulki da ba su ba Allah ba subhanahu wataala su ma sai kasance mulkin bai musu unwanan komai ba kuma ba su samu kwanciyar hankali a cikin shi ba annabi musa alayhi salamu kadai ya isa barazana gawa sai zaman to ya isa barazana ga fir'auna hankali ya ki kwanta inda ya ba Allah sai mi ba abin da zai faru annabi musa alayhi salam ba mulkin shi yake so ba ka take ta mulkin ka zo dai ka shiga addinin musulunci ka ka ba Allah shi kenan ka ji tsoron Allah bakin ta kenan take ta mulkin ka amma da ya kiya sai ya kasance ga mulkin amma mulkin ba abin da ya gadar mashi wato sai rishin arziki sai wulakanci sai tozarta a nan duniya kuma sannan ta lahira tana jiran shi ya ku yanwa musulmi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito wajen sahabbai ya hito musu yana mulmushi yana annashiwa yana jin dadi sai sahabbai suka ce kai ya rasulullahi kamar dai yau dinnan wa cikin jin dadi kake da annashiwa da farin ciki sai manzo Allah ya ce musu kware kau haka nan ya yi wanka ya hito ya burge su ma suka yi magana manzo Allah ya ce kware kau yau ina cikin jin dadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ai la ba'sa bil gina liman ittaqallah babu laifi ga dukiya ai ga inda ga mai tsoron Allah ne babu laifi ma'ana kenan inda dukiya kuma ga wanda baya tsoron Allah matsala ce akwai laifi sai manzo Allah ya ci gaba da cewa cikin hadisin wasihatu liman ittaqa khairun min al gina manzo Allah ya ce kuma ita lahiya ga mai tsoron Allah hatta hi dukiya unwani lahiya ta hi dukiya unwani yaya kake ji daga samarinmu akwai wanda suke cewa ina ina unhwanin lahiya ba kudi daga cikin yara matasa akwai wanda suke ganin hakan shi yana ganin gashi da karbi gashi da kaza gashi da kaza amma tunda baya da kudi kawai shi lahiyan ma shi bai ga unhwanin ta ba saboda rashin sanin duniya da hauka hankali bai kawo ba tukuna babu tunani annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe sai yake cewa watibun nafsi minan ni'am wato jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali da farin ciki da annashuwa manzo Allah ce yana daga cikin ni'ima wannan Allah ne yake ba wanda ya ga dama shi yasa yau kowa ganni wato cikin kowa ganni wato cikin wannan yanayin cikin wannan halin ya koyan wa musulmi mu gane cewa dai wato a takaice irin yadda muke ba dukiya muhimmanci kullum magana kuɗi kuɗi ina za ka kuɗi daga ina kake kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kullum magana kenan to lamarin kuɗi wato ba haka nan bane yake yanda muke kai wato dukiya wannan matsayin ba shi ne nata ba abin da muke tunani cikinta ba ko ina ake samun wannan abin ba sai ga mai tsoron Allah wanda ya sa tsoron Allah wanda kuma ya san menene haƙƙin dukiya a takaice kenan wannan ya koyan wa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali da annashuwa da jin daɗi muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara azurta mu da jin tsoron shi da bin dokokin shi kamar yadda yake so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara azurta mu da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya kare mu daga masu tashi tashin hankula da masu tada hankali da yan ta'adda ya Allah ka ƙara shirye da shugabannin mu Allah ka ƙara sanya tausayin mu a cikin zukatansu ya Allah ka ƙara sanya tausayin mu a cikin zukatansu wannan damuna da muke ciki ya Allah muna roƙonka Allah ka bamu cimaka mai yawa mai albarka a cikin ta ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka da imanin mu da kai Allah muna ƙara kaskantar da kanmu zuwa gare ka ya Allah Allah kai ne mai bada Allah kai ne mai yi Allah Allah ka biya ma kowa bukatar shi daga cikin mu har ma wa'anda ba mu dinnan ba ya Allah ka biya ma kowa bukatar shi ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah wanda suke neman jari wanda suke neman aikin yi wanda kasuwancin sai ta barbare ya Allah ka kawo ma kowa dauki da tallafi Allah ka taimaki kowa Allah ka biya ma kowa bukatar shi marasa lafiya mai Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiyar su ya Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya baki ɗayan su muna roƙon ka ya Allah ka ji kansu da rahama Allah ka gafarta musu ya Allah mu idan ta mu ta zo ya Allah ka sa aljanna ce makoman mu kai tsaye ya Allah sai a daidaita su